إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na zulqa'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da bakwai ga watan shida dubu biyu da ishirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na cisi'in da biyu cikin littafin bulugul mara cisi'in da biyu ko ce gome tara da biyu yau za mu tashi sabon babi babu ishiratin nisa' باب عشرة النساء المعاشرة معنانا مغانا بابي من مغانا مؤاملة دماتا kenan yanda ake mu'amala da su ko zamantakewa ta armi tsakanin mace da miji mun san yanda yan uwa addinin musulunci ya ba da muhimmanci game da mu'amala ta zamantakewa tsakanin maza da mata ƙur'ani da sunna babu wani addini a wannan ƙasa a wannan duniya da idan ka shiga cikin shi za ka ga yadda aka kula da mu'amala da mata zamantakewa ta aure da tsarin aure a cikin mu'amala ta zama ko da arzama babu wani addini da ya kula da wannan mu'amala kamar musulunci iya daga cikin abin da allah ke tunana ga mutane cewa min ayati أنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون Allah subhanahu wata'ala ya gaya man daga cikin ayoyi na shi gano kudura da girman Allah subhanahu wata'ala da ya halatta mana mata matanmu daga cikinmu a sanin kin halarci hawa daga cikin adam eh Allah ya bayani wannan manufar wannan halitta da taskunu ilaiha kenan namiji iya samun nutsuwa a wajen mace wajen mu'amala da mace kuma yace waje ala bainakum mawaddatan wa rahama ya sanya magana soyayya da tausayawa tsakanin hakan asalin zama asalin aure wani wata alaka ce da Allah ya hada tsakanin mutum da mace tsakanin namiji da mace zamantakewa ce ta samun kyakkyawan zama kyakkyawan mu'amala zama mai daɗi zama na rayuwa kyakkyawa don haka kenan wannan alaƙa da wannan manufa da Allah ya ɗora armi kanta ita ce musulunci ke kiyayewa asalin aure ba ya da zo kurin a fafata gidan bala'i ne ta bala'i ka ja ta ja a wuri ne tsari ne Allah tsara mana wurin da mutum zai samu nutsuwa shi na kace kenan namiji a rayuwar shi idan bai samu nutsuwa ba a cikin gidan shi ana zai samu ya lalace haka idan mace ba ta samu nutsuwa ba a gidan aure ana zai samu shi ta kwarai aka ba da muhimmanci ga wannan zamantakewa ta gida a yi kyakkyawan mu'amala kuma daga wannan gida shi ne gida shi ne rayuwar al'umma a gida ake shirya al'umma ta kwarai a waje a gida al'umma ta da gida in abu lalace ko waje mata lalace ta kwarai abu ne zai ba da inaya kyakkyawa mai ƙari kan kulawa da zamantakewa tsakanin maza da mata kuma nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa musulmi cewa khairukum khairukum nisa'ihim to ana khairukum nisa'i nisa'i ya nabi ta he a cikin ku a cikin al'umma cikin musulmi yace khairukum nisa'i wanda ya alheri ga matan shi na kyakkyawan mu'amala da matan shi kuma ya ce ni ko annabi ce na yi kowa zamani da mafi kyakkyawa alaƙa da mata kai duk wannan kaga iya bada magana ta zamantakewa kuma Allah ya mana umarni wa ashiru bil ma'ruf ku zamana da mata cikin kyakkyawan zamantakewa cikin mutunci kuma an san da yadda Allah ɗora wani haƙƙi wanda kowa haƙƙin kyakkyawan mu na ma'ruf kamar da yake cewa wallahunna mithlu alladhi alaihin bil ma'ruf wannan lafazi wannan aya tana hukumta kowane bangare Allah ɗau da Allah cewa lahunna mata su ma suna da haƙƙi mithlu alladhi alaihin bil ma'ruf irin abin da aka ɗora musu na kyakkyawan mu'amala na kyakkyawa ke duk abin da yake na kyakkyawan zama na alkhairi na ji da dan uwan abokin zama daɗi yadda Allah ya ɗora ma mace ta ma kaza ta ma kaza ka ji daɗi kai ma ka mata wannan abin don ta ji daɗi a tona ka tana zaman ta kenan abu ne na gyara ko na bangare zaman to akan kyakkyawa alkibla Allah ka fitar da mu da bin umarnin shi to wannan babe da na babu risharatun nisa babu ke na mu'amala kyakkyawa da mata sai fara da ruwaya ta abu huraira radiyallahu anhu يشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى من أتى مرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي ولفظ له ورجال ثقات لكن أعل بالإرسال abin da yake ruwaita abu hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun tsinanne ne man ata mar'atan fi duburiha wanda ya je mamace ta wurin kashi dubara take na wurin kashi wannan laihi ne aibu ne kuma akwai cin mutunci ga matar sai ka magana ba a mu'amala da ta dubara wata ran kashi kuma wanda ya kama annabi ce mutsinan ne ka da bana ta tsina tsinuwa kina wannan kabira ce babba ba karamar ka tobara ba ce baka jewa mace ta dubara haramu ne karara ba wani rangon da kanshi kuma cewa har ma idan zama wata ruwaya ta wanda ya halatta iya cikin kahurce ma Allah kahurce ne duk wanda ya halatta yin haka zuwa mace wajen dubararta a wannan ruwaya kenan sai duk da ya kawo hadisin da yana da hanyoyi kyakkyawa sai tabbata hadisin na hasan tabbas duk da ya kawo maganar da sal bata hana hanyoyin hadisin yana da madogara ta tabbatata hadisin na hasan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها شي معنى يأتي رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعلة بالوقف abinda yake ruwayar ita wannan cewa ibn abbas ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allah ila rajulin ata rajulan aw mar'atan fi duburiha Allah bai dibar mutumin da ya je wa namiji kenan liwadi ko ya je wa mace a cikin dubaranta Allah dan kenan laihi ne babba Allah bai bai mai duba duba ta rahama hankali wannan din da an kama nan hadisi ne ya da hadisi Hassan da magana shi iya ce kamar hadisi makufu ne amma tabbas iya da kyakkyawar nasaba hanya wata ke kaiwa zuwa ga hadisi ne wanda ke cewa annabi ya wannan magana na rashin Allah bai dubar mutumin da ya je wa mace ta baya din da ke na abin da ke tabbatarwa magana ba a je wa mace ta wajen dubara haramu ne haramu ne duk da ya wakana zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina Yahudawa an san su da kwashe-kwashe da ya da magana wadda ba ita ba wani magana da suke hudu gashin kan hausa ta kasar shi a bilin madina an sa wannan jita-jita ta yahudawa ta maganar idan mutum ya matar shi ta magana ta magana ta baya ko da cikin farji ne za mu karbi a kan sha Allah musulunci ne abin da ya hana gurin zuwa ga dubura ya cika cikin shi ne haramun zuwa dubura aka hana wurin kashi wannan kuma haramu ne tabbas kuma ga irin wa'idi da yake ciki ga tsinuwa ga cewa Allah bai duba ka wa ana bi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jara wastawsu bin nisa'i khayra فإنهن خلقن من دلع وإن أعوج شيء في الدلع علاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري abin da yake wannan hadisi abu hurra ke ba da labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira inda har imanin gaskiya ne duk mai wannan imani fala yu'di jarahu kada ya cutar da makwabcin shi wannan saboda an san girman haƙƙin makwabci wannan da sassa ke cewa mazalar jibril sun yi rijal a tazarar ta nusar wa rusu annabi kwarai ya ce allah ce malaka jibril iya zawaye mun wasiya da kulawa da makwabci yadda ake mun wasiya da kulawa da shi sai da tsammani ma za a ce makwabci zai daga makwabci saboda girman haƙƙin shi da yau ma muke sakaki kwarai game da makwabtaka wani zaka ce ba ita dukkan nau'in cutarwa ga makwabci haramun ce dukkan nau'in cutarwa ta magana ce ta cutarwa zuba shara ko shi zuba gudun ko shi kuma balle zuba a maraya babu hanya ta cutar da makota kuma ana gaggawar jin sai makwabci ya da iya gudun yin magana a ce bai kirki ko a bata ka zubo gwalolo gwalolan kuma ba shi ma da ramun zai kiwiya da lalaci shi ba zai wa ramun kwashe gwalolan shi gwalolan shi iya hutawa kai ke iya hutawa makwabta sai gwargwadon ya yi metar goma ishirin kuma ce hanya ya cutar da makwabta kuma ce cutar da ya wuce ba na mutum a banza mutum ya halaka nan musamman san ake cewa da yake magana ya taɓa hannun salasa annabi ya kada ku sai ku kaura cewa biyan bukata a wuri guda uku masu yin tsinuwa wurin tsinuwa annabi ya sa hana magana biyan biyan bukata ta hanyar mutane ya kada to me bambancin wanda aka ce kai biya bukata hanyar mutane da zai sako gwalare ba hanyar mutane ba su bambanci da ɗaya ne mutum zai taka iya kan inji ba tsohon shi mata shi zai ta ɗan mota taka ya ɓata na ƙasa ko na kan inji yi min allah ya sa sai ba ɓata nan ne shi ya ta mutu a banza ka taimaka kwanon kan gwalaren ka kan kashi da ƙarfi allah mutum a hankali ba wani abin da ya koya mai ri ka'ida ce da ka ta musulunci ba to lahi ne kuma lalace ne da da kowa kwale amma kurin mutane ka shi ko'ina kurin abin ya cuta da mutane yan ƙasa yan inji ga makwata kuma ka cuta da makwata ka cuta da ya mutu ya a banza saboda kashi da zai da wata kurin lafiya ke kenan nan kwarai a nan sanar salama ya yi maganar kenan mai imani kai cutar da makwabci kuma sai ce wasu tausu bi nisa ya khaira nan kamar cewa kuwa junanku wasiya da kulawa wajen mata a kula da su kwarai a kula da kyautata musu annabi ya wani wasiya imma cewa wasiya da ya kusar da ita ku tsakanin kuma nunan wasiya kulawa da mata da masu rauni ne ya ce fa'in na wannan kolika na mindilir sai ta mata an halice su daga ƙashin zasu ƙashin haƙarƙari ƙashin haƙarƙari daga shi aka na ana ishara ai an san adam an halicci hawa daga cikin adam har na zauja to wannan an ga mana anan a jikin adam da kashin haƙarƙari a da cewa shi mudar shi ya ce an halicci mata da kashin haƙarƙari ya ce wa yana a wajen shirin fitirin alamu shi ko nisan kashin haƙarƙari hawa hawa ne to na sama ya yi kone na kushewa ya karkata a kan sauran na yama isharar kiri ta an halice ta a ƙashin karkarin ma da na sama aka halice ta kuma abin sai tasiri da ɗabi'ar ta a karkata take ɗabi'ar ta dama kinan ba ta make a sak inda kake so ba ita haka ba sai yake cewa faɗin da hamta tuɗinu kasartahu kowa san da shi haka ɗari da yake haka in gata ya miki sak me za a yi karewa zai in gata ya miki sak to karewa zai ita wani ta raka tahu don mai zira a waje an kuma kamar shi ya nasa ka shi kenan dai ko a zamana ko a rabu shi ne da magana kana kenan wannan shi ne mahimmanci kenan an karantar da kai mutum ɗabi'a shi akwai karkata da wuya da zaka ɗaya da hankali ɗaya a hankali ya ce fastautu fi nisa'i khara ku kula da mata ku yi wa junan ku wasiya da maganar alkhairi game da mata kula bayan ce mutum alaihi ya ta wajen musulun wannan ruwa da makaranta bukari ya kata musulun ya kawo sai ta yi lafazin musulun cikin sai musulun ya ce fadista mata'ata biya istamta'ata biya wani ya yi in kuwa za ka ji daɗin mu'amala da mace to ya dai ka zama na da ita da wani karkatawa in ba ka bai da lalace ka ce sak in dai za ka zama da dala to a ga yanka ka haƙuri da ɗan wani abu ya kai haƙuri ya ce ka zama da ita da karkatarta wa in da hamdu to kai mu kasarta kasarta an ka ce kuwa ka bin ka sak ya ta yi sakai kake to ɗari zaman ɗari wala mana za ka karya ta ita wa kasar wata laƙo mai karya ta rabuwa da ita in wannan in wannan hadisi abin da ke cikin shi yana karantar da mu karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa mu'amala da mata dan gadi ba rishin dokan ko sanin ko aiki da wannan hadisin kina yana kawo rabuwar armi yawan gaske ya kawo yawan rabuwar armi da ta yi wa cikin al'umma rishin dokan wannan karantarwar ka ce kai gurin hidaganta saka ta yi saman ɗari kuma ya ko kai ma ba haka kin mulima dan da kun kai ne mai dama saki kai ne mai iko kai ma ka riba kai ma ba saki ba ne amma ka ce ta sak kaɗan aka yi ka ce kuma ka yarda ba duk da an san da su ma akwai tsiyarsu mata da matsalar su ma daban to amma an san kowa tun haka da sani namiji ne gaskiya ne ke su kan abin shi ke saki shi ke da komai akan mace sai ga akwai naci kota al'umma namiji shi ne yadda shi ne kuma kama karya shi sa abin ke da magana kan kware zan kuna maka yin jagora sai ke magana a kan ka kula kenan ka san da ɗabi'ar ta wannan karkata da rashin samun da daidai idan ka ba a hankali ka lallaba a rabu lafiya mune magana kenan kenan kwarai an karantar da mu da matsayinsu na ɗabi'arsu ta karkata sai dai abu a hankali wanda ba a samu ɗari saman ɗari wani ya kawo jajen mata shi ne ke magana cewa shi ya karanta hadisin aisha ba saboda kamar aisha matan zabe ya ce kai an ji aisha ta wa annabi kamar halin annabin da yawa aisha ta zaka ta maka irin annabi ga aisha kai kamar halin annabi da yawa aisha ta yadda mata ta kamar da wadda daga ko da ya haɗu gurin nan dai a taka cike nan kurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan an ce hatta barin duniya cikin wasiya da yake yi ba salat mawarata amalukum ya magana wasu su da sai akhara ya wa musulmi wasiya da mata abubuwan shi duniya ne iya kulawa iya magana kansu ruwa yake magana cewa Allah Allah ba mina khuruj Allah hatta da'ifin Allah ina ina ina meka ko ina dora laifi da kamuwa ga haƙƙin masaroni guda biyu mai cin haƙƙin masaroni guda biyu yace da mace da yaro ƙarami na ƙwarai kahin nan a yi wani jujin yara jujin mata tun Allah ya magana su sun ce ya kare haƙƙin mata tun Allah ya magana Allah ya magana su suna magana wani kaji a tana bar samu haƙƙin ya ce jujin mata da yara suna mutum ce akwai magana annabi kuma ya tsarota ba game da haƙƙin ya ce masu rauni da mace da yar maraya ƙwarai a yi hankali da cin haƙƙin su kuma Allah na bai addu'a Allah kama Allah kama mutum mai cin haƙƙin maraya da mace annabi mai addu'a Allah ka maka Allah ke na ku hankali sai bayan wannan ruwaya sai wa an jabir qala kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا لي حتى تدخلوا ليلة يعني عشاء لكي تمتشطوا الشيخة وتستحدوا المغيبة متفق عليه وفي رواية البخاري إذا قال أحدكم لغيبة فلا ترك أهله ليلا جابر بن عبد الله كبار الأبار الشيوى منا تارد أنه صلى الله عليه وسلم cikin wata gazawa cikin wata tahiya na yaki da aka yi wani wuri falamma qadimna madina lokacin da muka dawo muka komo madina zahabna sai da kullu kenan ya muka zo za mu shiga gari an kusa da za a shiga gari faqalat a amhidu ku dakata ka shiga yanzu hatta tarfulina har mana ku shiga nan menene an zo gari ka shiga fuja sai a aika wani nan ke sun zo kiran sace gaba da fitar da dare ke da shiga yace ko bari an aika wani a san da cewa an dawo maza suna baya sun zo shigo gari me fa'idar yin hakan su san da zanwaro yace da kai tamtashi ta isa dan mata mace mijinta bai nan an jima bai nan ta kara zubi ba gyaran jiki gashi shi ne mai kattar tsamshi sun a sha'ita mace da gashi ta yafi musu ba gyara ba kari gashi ba ba sa mai gashi ba gashi ba gyara kenan dan mutu gashin da ya wace ba gyara tamtashi mana ta yi gyara ta sa mai ta gyara ta shi da mai gidan ya zawa wata tsakin mughiba kuma ce an sani da aka jima miji bai nan wajen gashi shika da magana aski su yi aski su hudu da ramta da kusur wannan haka tana ciki na ka a shiga har mata shida san maza suna zuwa nan me akwai kyakkyawar mu'amala da kenan kada mutum ya shiga ya suke matar shi a wata kallo da kallo wanda zai kawo kyama da ita a ba da haka yanzu ana kenan zai shiga iya sha'awar kallonta zai shiga kai mata tana shirye yadda dai a san mu'amala da mace da miji yadda ake sana san gamuwa kyakkyawar gamuwa kyakkyawar mu'amala a gamu kowa yana san gamuwa da gamuwa shi wannan shi musulunci haka ya tsara abu kaga yayi da kaje ira mata ba da shi gida kun a ba yi a bari su san da ana zuwa dan mata su gyara su gyara su su gyara tashi ai aski duka a gyara ciki suke da hannu ta dauda kuma sai su yi bushka haka ya musu zai yana cikin kan ishira daga nan mu'amala ta kyakkyawa yadda ka ana gudun wani abu zai ka kiyama ka gina shi matanka baka zai kama wani kiyama za su ci wani zuciya na haka mata ta ce mata kashi kana ganin ka ga abin gudu shi gudu na wuce daga ranka maka ba daya kenan shi yasa aka ce kenan ka a shiga wata ruwaya ta bukhari ce idza qala ahadukum al-ghaiba idan ɗayan ya yi jima bai don kenan ba yake jadi ba duk kai ba goro ka jima baka nan manzala ce fulatar ku ahadu laina kakka zo kurin huja a kan kun ka zo da dare kun da zo ya ta kwanta ma duk ba ki yara kwanta kwanta ka zo da dare nan ana kawo maganar me maganar daren ai ce an ce ku shiga da ku shiga da dare kuna ce ka shiga da fuja a cikin dare ka hado babban magana abin da ake wata kanka zo basar fuja ko da dare ne tana da labarin za ka zo a ta filato ya kanka mana ka shigo bashi ne ba labari kenan wannan ko a kanka da mu ko bulagoro kai irin bulagoro ne da kullum mutum ya bulagoro kai su gida ba labari illa ɗan uwa allah kawo ci gaba ko daren ka zo dan kayan ka zo kayi waya ga mun za mu taso lokaci kaza kuma san wannan iya mutu suna zuwa lokaci kaza wala cikin dare ne an san lokacin zawa ko a mota ne ko a jirgi ne kaga wannan ba a ce ka zo fuja wannan bai hana ka zo ta gidanka ko lokacin lokacin ka shuka ta gida dan tana labari dama kana hanya mana ana ana magana anan ka zo babu labarin kun ta kan ka zo wannan bai bai daga cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin mata da maza ba san hakan سي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفدي يفدي الى مرعته وتفدي اليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم wannan ruwaya ita kuma tana karantar da mu shi ma dai duk abin na zamantakewa cewa abu salafin da ke ba da labari cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna sharrun nasu inda na manzan ta yawon da kiyama mahi sharrun matsayi a wajen Allah gobe kiyama mahi mugun matsayi gobe kiyama ranjudun yufuji da marati mutumin da zai gama da matar shi gamuwa ta armi wato fuzi da su haɗa juna zaman armi da kwanci armi kai da mace ko haɗa juna kuma ka zo su mai yanshi mai saura ka zara haɗin asirinta wajen mu'amalarta kaza mataka tana kaza wannan wani abu ne wanda yake wasu suna yi da ratatu kuma abu ne na rashin wani akan jahilci ne don mazala yana raye ya wani magana cikin sahabbai ɗayan gudu da kaman jaki ci ɗaya ne ka zo ɗayan wani kuma kana gaya mutane mutum kaman damba kaman jaki annabi ya ce wannan ana samu ƙwarai da ce wata jar sau da ana samu ana samu mata ana samun su kwarai ana samu a maza ana samun ta ce a maza sabiya ce na ce wani abin haɗari ne mugun hali ne lagi ne babba faɗin mu'amala ta mataka ga wani ko aboki ne ko gorata da akwai wanda suke mata balle mata a zamana ana hirar mazansu tana wanda take mu'amala da mijinta kuma wani aka samu namiji ma aka samu wani jahilcin sai ka faɗin mu'amala ga bakan shi ana dariya mu'amala ba zo nan wallahi ne babba ba ƙarfin lahi ne babba kabira ce babba ce gobe kiyama din mai haka mai zama ban labarin sun ce balle babban sunan mace na kwanciya abu ne wanda kun da kai sai ta tsakanin mace da miji ba mu shiga ba wani zaka gayawa an ce abu ɗaya ne a halin ko rashin lafiya wani likita ne wani abu daban amma haka kurin ka baka ma ba da labarin iyalanka ko ita ta ba labarin mijinta ta mu zana ce din mai haka gobe kiyama yana da cikin mugun mutsiri a wata gobe kiyama kanan kware an ce mace da miji wurin sirri don tafi da sirri da matar shi kuma ta ga mijinta ta za ta sirri kwarai nan a kula da wannan mutunci ko sirri na mace da namiji sai wannan ruwa ne ta musulunci an sana makon damar ta inganta وعن حكيم بن معاوية عن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتقصها إذا اغتسيت ولا ت... ولا تدر الوجه ولا تقبي ولا تهاج إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه وألق البخاري بعده وصححه ابن حبان الحاكم حكيم بن معاوية يا بدل الأبار معاوية كباش الأبار حكيم ya ce ya rasulallah tambaya ce yake ma haƙƙu zauji a hadina alai me haƙƙin matar ɗayan mu a kan shi ba me haƙƙin mata ta a kai na me haƙƙin mace a kai na in haƙƙi gare ta a kai na da aka ɗora mu zan sarki haƙƙin shi ya ce tutu'imuwa idan a kanta idan ka ci ta ci وتقصوها إذا اقتصيت وتقصوها إذا اقتصيت إن قاساتوا أتمساتوا نعم من هو مغانا ككبرت ديوما كي كاش إتبا تجبا كشي مي كيو إتبا تشي مي كيو da ke san rayuwa tana san rayuwa amma wannan bai hukunta cewa farashin da ka ce ya dace ai zai yi ka je wani wuri ko wata walima wani gidan wani kuna da baka je bukata ta kama ta abinci ai ba ce ba wani abinci ne ka kama da ku ci tare wani balakin kai ka kama tarbanta ai kai ma bai da kaci ai da shi kuma iyayewa abincin da kake ci ka je ko da kana wurin aiki ko kana gari ka bukaci abinci ai ba ce ka kama wannan abincin ba amma dai an san da cewa ka ci abinci ka bada da yunwa shi ne ba a gurin kuma da magana cikin kyakkyawar mu'amala yadda kake rayuwa ita ma ta rayu haka daidai gurgudu daidai matsayinka ita ma yadda kake tunci mai kyau don kai ne wanda aka ɗora ma kula ta kumbin ma'aruf wannan ƙarƙashin washe kumbin ma'aruf ya fasa duk wani abu na kyakkyawa ba sai an jera maka ba yadda kake tunci mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sha mai kyau da abin ke bukata a ce don aka samu wasu sukan yi da kansu akan mata mana kullum za su iya shiga ruwa su ɗan daɗe su ci ordebur da kayan cin daɗi a da rana ko da dare a waje kullum gida su ba su kullum kullum naman dila na musamman kodai da shaƙan wa mamata ta cika shi ɗaya ba ta ba ruwan shi kullum shi tun shiga wannan an kowa duk hankali ya san akwai rashin ɗaukar masuliya ta gida eh wannan kai ɓarci kan nan abu bai dace ba kenan ana buƙatar cikin gaggawa mu'amala yadda kake rayuwa ta mata raya kanan daidai gurgudu kuma haka tuwa ba ce ba don kai kwamfule ka masa kwamfule wanda da sauni mai kayan shi gade ba ce ba tare da sauran kayan ba amma dai kana da sutura ta mata su ba ce kwamfule da kwamfule da kwamfule ne kai ma kamfule ta mai mata amma abin ne kan da kai kana sutura ta sutura da kai sarfi zan kamar kan kamar sutura ta biyu magana ke ita ma tana da haƙƙin wata sutura da kai kama kanka wannan magana ke kuma wala tadrib alwajha kakka bi huska to nan bugan huska ita huska an wa Allah mata wata alhurma a cikin ɗan adam babu wuri mai daraja kan huska a cikin ɗan adam babu wuri mai daraja kan huska maza sallallahu alaihi wasallam ta ce wanda ka tsaka hadu falsafa wata ko da kuɗa za ku mutum ka ɗin huska kaga wani abu na musulunci kaga shi wannan da bugun ya ce muku tura ka hanci ka yi ƙarin karo shi ko a faɗa haka ko ɗanka ko ɗanka ko matarka ba bugun fuska ko bugu ya kama da biyu wani wuri da baka cikin adam amma fuska wannan an mata kariya ko ɗanka ko abokin wada ba bugun fuska kuma ta kasa mai hanci kasa mai baki kami kutu wani dan ko kutu ne ko mari ne laifi ne babba fuska tana da al'umma ko danka ne za ka mutum a cikin jarrabawa sai ka kuma mu dan bugu da musa ka ga zaka wuce ai ya ban bai da kace ya yanzu ba wahala wuri ne sakin bugu ko da mutum ka tabbata babu wani kitab ta ce ai yamma ne kitab babu wani haka ne amma kun jarrabawa ce laifi ne an hana ne laifi ne an hana marar fuska ko danka ko matarka ko abin jama'a annabi ce fuska kiyaye ta ba a bugon huska ba a mari ba ku tuho huska ana mata kariya ta musamman ko da ko mata ko a mutu wadda sun rinji ban da wani bugu wani mana amma da huska yantar jini an hana haram haram ne an hana an hana sabata ke ne kasan zaka buga shi ya da cikin haƙƙi mace idan aka kama ka kana marinta to alƙali na iya wucewa idan ka wuce haƙƙi ka an aka kama kana mari kana mugu a wuska a shari'a ka wuce haddinka baka da wani haƙi inda aka ce a yi mugu jima ba a bugu a wuska laifi ne kaka da alƙali kama kada da hujja kama reta ya ce kenan kakka biki wuska wala tukabbi kuma kakka mata na tukabbi duk abin da munanawa allah wadai mugu kucaka wata abu ne wani kucaka wata muna abu ne da za a yi na cin mutunci na zagi zagi na baka saka mata ba a yi ba a zagi ba a aibanta ba ka aibanta ta wannan halin ba ma ba a aibanta ta ba a yi wala ta hajji na filbai kuma da ake magana ƙauracewa ba an ce ba ne ba wai ƙauracewa gida za ka bari a kanan gidan a dace wajen nuna ke wannan a tafi ana kaurace cikin kwanciya ne kenan ba kaurace wata ta kai kauta gabar gida ka wuce a gidan amma ta kaurace sai ka yajin aiki ba ruwanka ba mu'amala ta kwanciya ga ruwansu shi ake nufi duk da an ce maganar kauracewa abu haji haji ya tafi wani hali na barin gida ko ruwa don an samu annabi sallallahu a aikace ya kai barin gidan ya koma masallaci ya kaurace musu tsawon wata guda wanda har lokacin da ya kwana 29 sai ya shiga gidan aisha sai da ya shigo ita ta san ya yi ɗauki alkawarin sai ya wata guda zai shigo gidan tana da sai da ya shigo kwana 29 kama a kawo ta kaba sai ka shigo kada kace ka kawata guda yau ka rinka shan tarawa eh eh ka ta da ka ka ka ta da sai ta da sai din ta da sai amma ka mata ka ka bai kai kace kai ma kan madama kai bane ba yo ai sauran ka kai da ta da ka shigo cikin tara mata ke yace Aisha ai wata yana 30 na 29 yana 29 yana 30 wata wannan 29 ne kenan sai ta shigo ne kenan haka dai suke kuran kenan kaurace in ta kama a gidan da ya sanar mu da aka ce kai mutum kuma abu ne na haddi in ya wuce haka ba ta mutum ya taka duka wannan ruwa da tabbatatta ce ba wani magana akan ta tabbata kuran sai wa an jabir bin abdullah qal كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل مرأته في جبرها في قبلها كان الولد أحوال فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم جابر بن عبد الله ke bada labarin cewa Yahudawa asali suna da wata jita-jita kuma mun yi alaƙa da addininsu abin wannan wanganar ya kai ga ansa haka da aus abin ya shiga don sun yi mata da zama zana su wannan kalmomi da yamuda suke da alaƙa da addini kuma abin ya alaƙa ce da allah wannan abin na yamuda suke yadda jita-jita cewa ai idan mutum ya je mutu ta baya ko da cikin farjin ta yi zo mata ta baya ko cikin farji ne kamin rarra a hawar yara iya iya iya halli shi a shi a kallon gora kallon gora ida yi ne ta iya halli mutu kallon gora ido ke da juya ya kallon gora a gaba yanzu ke daga kenan yin zuwa mace ta baya ga abin da yake kawo wani abin ya ce kan ansar musu doka kamar da gaske ne to shi ne wannan abin ke ya kawo kanan sallallahu akan haka ne aka saukar da wannan aya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum matanku gonakanku ne ka shiga gonarka daga inda ka so kaga Allah yana kinaya an san ma'anar magana aka magana gona aka kashe gona daga inda ka so da mace ake ne magana kinaya ce akwai ɗan sarka abin amma dai magana da ake an san me ya ka dalilin maganar ba gona ba ce wanda ake shirka ciyawa don don magana mace an ka magana ibada ke mace akan magana gona an san mace wurin neman iyalai ne kuma a wannan ake ƙara ture magana zuwa mace wurin kashi ai gona ana shirka don ta hutu kuma san ba yadda za a zuwa mata dubara a samu wani abu idan ka saka wa ka'ida ta maganar gona dan gona yake za a shuka tun za a yi mata dubara ga ba na ba na bukata kenan ina ne inda can inda aka ce maka je can ne inda kenan ka shiga wannan ta kan ka'ida kenan ba wannan iya ture ba wata kaifiya da aka hana mutum ya yi mu'amala da matar shi shi kuma magana duk wata hanya duk wata position da za a hanya da kake so banda wancan abin da Allah ya hana na zuwa dubura shi ne kun haram amma babu wata kwaso na tsari hanya kaza ta kaza baya gaba ina ne babu inda mutum zai biyan mu'amala bai biyan bukata da matar shi ta kowane bangare a jikin namiji a jikin mace halaka ne biya bukata ko balle tana cikin halin jini ko ba yi jama'i ba kwanan da yawa duk da ka biya bukata ka sha'awa da matarka babu inda aka hana babu bayan wannan wuri na maganar dubura nan ne har da zo ƙarra inda ba shi ba babu hanyar daina mutum ya biya bukata iya da dama a shari'a gana ke mutum nan da ke nan an ture dangana maganar helle da maganar zuwa ta baya kuma ba lahi ba ba kuma magana ba haka ba ce ba wannan ruwa ya bukari ya kata musulun ya kawo ta وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا بخاري كان رواية مسلم abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake ba da labarin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahadakum da ɗayan ku iya da musulmi kenan da ɗayan ku idza arada an yati ala da ɗayan ku lokacin da yake neman zuwa biyan bukata ta sha'awa ga iyalan shi inda zai ce bismillah kuma ya ce allahumma jannibna shaytan Allah ka nisantar da mu game da shaidani ka kare mu shaidani wa jannibu shaytana ma razaqatana Allah ka nisantar da shaidan akan abin da zaka arzuta mu wannan addu'a idan mutum ya wade ta lokacin saduwa da iyalan shi bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana ma razaqatana in kai wannan addu'a lokacin zuwa iyalanka ya ce faɗi nan yuƙaddar bayanin wani da in har Allah zai ƙaddara za ƙaddara ka samu a samu ciki a wannan kwanciya da aka yi wannan addu'a wannan ciki da aka samu a wannan kwanciya da aka yi wannan addu'a lam yudurku shaytan abada har abada shaytan bai iya cutar da shi kaga wannan ya karantar da mu da muhimmancin addu'a da zikiri a kowane hali hatta a halin biyan bukata sha'awa kai mai imani an saukar sha'awa ta sama hijabi game da ambatan Allah eh shi ne kaza ba karka manta da ambatan Allah hatta a lokacin sha'awa lokacin biyan bukata ka yanka ka sha'awa ka ka kawo Allah gaba ka kawo magana a addu'a a gaba ka yanka biyan bukata ka zo kamar dabba kurum sha'awa ce kurum baka da hammi kurum sha'awa a musulmi ba ka da musulmi ba haka da yake kaji ba kuma muhimmancin addu'a da ba wannan wani maryam wannan da magana ta maryam addu'a da ta kai bayan ta ce yin kuyi tuwa duka ba zuwa da musu da ne ana haka da addu'a ta Allah ina neman ka kare mu ina mutai a wajenka ga wannan iyatawa da zuriyarta ta kuma maryam kenan ko Allah kare Allah kare mata yadda malam da zuriyarta da shirar kuma da Allah ba ko kuma da barin barka mu da zuriyar da bula hasan Allah mu shafi wata kafa wannan ne aka kafala zakariya zakariya da shi hannun annabi Allah ya rene ta ko a takaice dai magana ce muhimmancin addu'a ga iyalai kuma kada sha'awa ta saba hijabi kamar ta da amma ta'ala a lokacin biyan bukata kai mai imani kar ka sa sha'awa ta zama ta ci a gaba ka sa wannan abun a gaba da ka sa ba zuriya ta gari kaga ka a musulunci duk da ne waje mata tarbiyya kaga wani hanyoyi ne na sauƙaƙa hanyar tarbiyya dama yaron ba ya zo ya rikice baka shiga har neman gyara shi dama ka hanyar zo kare ka hanyar wajen Allah Allah kare ma shi ɗan game da wani yaron zai baka a mahimmanci abin ken dama ba ya abu ya lalace baka neman gyaran shi kuma iya karantar da mu da muhimmancin wannan addu'a tana ba da kariya ga yaron da aka aiwa bayan wani irin wannan kwanciya ta wannan addu'a bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan ma razaqtana dan wannan suka yi magana mata akan samu namiji gafi rabakanan ba ruwan shi kuma shi kuma shawarci sai dai dai tunda da da ta ce sun ga shawa ba dole bai namiji ba ita ma ta addu'a duka abu ya shahe su Allahumma jannibna shaytan shi in shi bi namiji bai ta mata yayi بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ita ma dai duk magana guda ce ta ne matsari ga Allah da wani abin da in ba su a zuriya Allah kare ko mace kenan da aka samu namijin wanda kun ba ruwan shi ba ita kuma ta fahimci addini ko da ko ta je makaranta ta koyo to tana iya yin addu'a ta kuma ta manta da shi in shi bai ba illa dai abin da sai a koya mishi bai ba eh a kun da shi bisa makaranta nawa mata za ka samu namiji goma ya ka samu a goma su tura matansa makaranta to ya san biyu zuwa makaranta kan jama'a ya mace makaranta mata mata suna zuwa ba za su samu zuwa mai yawa da wuya ana bare kawai da haka gana an zaka ga hajjar da ne sai ga mata goma makaranta goma ta mata amma da za ga biyu ta maza mai dan kokari ne zama sallaci ana kasu dan zamna kayan kayan mishi waya aka fashe waya sai wuta wannan amana na mazaka kuma yayi yana karatu iya waya ya ida kaman ka tun daga daga shan zubar Allah ke ya wannan gaskiya kan da na rishin ba a muhimmanci da shagala da duniya ka zo makaranta kana karatu waya wanda tun bai hakuri ba amma har abu ya zama ta darura ce ta mawuce dan ana karatu shi ne ya ya buga hankalin wani ana karatu shi a waya eh da kai da kai da kai da kai shi kamar mu Allah ka ka kada mu sarka gaskiya abu ne ya da mutane ya da mutane kuma mutane ya shi ne bi da magana ne da yawa da mutum shi bai haƙuri ba ya yi magana ya ci iya ciki ya da wani kuma har nan kana ji ba magana ba wani kusanci ba iya da kana kana ji wata gaba ba wata kafa ne ke ba amma ni ma ne ji kaga gaskiya suka ba ba da muhimmanci ko da baka iya haƙuri to ka huta wallahi wani dan harkoki yana katin da aka wai mutum goma ishirin na iya wani ya kare kaf kama ba daya to ga shugaban zama kaga da nasara ta gyara gaskiya ba da muhimmanci gaskiya kware kenan awa nawa kai tana harkoki awa nawa ko awa ɗaya zama ta matsala awa ɗaya awa goma tana akwai kana fiye goma a je a dawo a hira yawa amma ko awa ɗaya mutum ya kasa ba Allah shi ne bukata a kula gaskiya da ba ta ba da ruwa wani da kwatan da ruwa amma aka kurbutan kada ki abin kurin kaza da bane kurin kai da rashin rushin wani zuwa da kuka zaɓi Allah shi da mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا دعا الرجل مرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات قد بار لعنتها الملائكة حتى تسلم wannan ruwaya ta abu hurairar da ke bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ta'arrujul mar'atu ila firashi idan mutum ya kirayi matar shi zuwa ga shimfiɗa shi fa abat an taji sai ta ki zuwa fa ba ta gadaban yawa ya gari yana fushi kuna san dole fushi mai batare tana ta hana shi biyan bukata ta kiya to yin hakan ta kibar da kanta wajen biyan bukata la'anata al-mala'ikatu hatta tusbi mala'ikun da zai ne mata albarka har garin Allah ya waye sinuwa ta mala'iku husu ne ma malamin garin ku fada ce balle a mala'iku ne maka albarka wata ruwaya ta musulun abin ya wuce maka mala'iku dan ce illa kana ladhi fi samai sakhatan alaiha hatta rada anha sai wanda yake sama sai wanda yake sama a don ya karanta da kai abu ne sahal ko ba wani daurin kai Allah ko Allah fi sama ikor ana bare ba na ba wani kwana kwana kwana kana ta Allah fi sama ko Allah ne ne wani kwana kwana sai wanda yake sama ko Allah ne ba haka annabi ce sai wanda yake sama ya mata fushi ba wani ba manda Allah sai mata fushi kana bana hili su a can ibada ce mai sauki ba wani matsala wani kwana kwana ko Allah fi sama ikor Allah yana sama sama to a yanzu ya mutane wani ta zaka a to Allah ka sama ta daya ai daga bayan sama kai ta ka iya sama da komai Allah shi sama da komai sama komai Allah yake ba ta ka sama da baka biki ba ba ta shi take ba sama komai Allah yake shi ne sama da komai ko amma ta ko sama kan ce sama kuma na bane sanan ne ba wannan ba kai kuma bane kalma ta mai sauki kuma ta fi sama ko yace kenan wannan yin haka idan ya ce nan take kun ba uzurin ku yakan da kuzurin shi lahiya ba za ta yi ɗaukar hasken ba ko kuwa tana jini misali akwai wanda suke ba babu wasu suna sha'awar suka taka duka mata Allah su kiya mana su ce sun gaba akwai da za musulmi ne wala musulmi ne kuma suka matsa ma sha'awar su kasa jimre ma sha'awar su su ce su je wajen mace tana cikin jinin haila da akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani bangaren kura ya magana cewa iya daga cikin halatta zuwa mace tana haila iya cikin kafirci kafirci ba alkurani halatta abin to amma yin ba da halattawa ba akwai lafazin kafara kan adabu sabon albani ya kan tabbatar da ruwaya ta yin kafara ta akalla rubin dinari ko rubin dinari akalla ma da cikin arkin dinari rabin dinari rabin dinari a yanzu sai kudin da yawa ne za ka yi sadaka an kai wanda ba halitta bai amma tsananin sha'awa ya hana shi a kuri ya ce wa mace tana cikin jinin haila zai ba da kafara ta dinari ko rabin dinari nun suna kawa ɗan warkon haila ne dinari ƙarshen ɗan ƙarshen haila ne rabin dinari amma ce kuma kana kunan shi ne rabi ba halin mutum ne da kira ala a ƙaranci gaba da rabin dinari abin wani yadda yawa a yanzu iya da gaskiya a yanzu ya ji ka ishirin a ya ji ka arba'in ya ba arba'in baya ya yi rabin dinari jama'a da shi garam a kan jika ishirin shi muwayin ke ya zaba min jika ishirin shi kuma an ka ce garam guda ke dinari guda garam hudu ne garam hudu ne jini cikin da biyar ka kenan jika jika arba'in da hudu da rabi na ko aka yi hudu da rabi ba a ɗaya da hudu da rabi shi ne jika shi zakar gida hudu a jika biyar a jika abin da bai zakar dinare jika abin da bai zakar mana a tamanin da biyar wani garamtin zakka ne zakka ce ba dukiyarka zakka ba ta kama ka sai kama da shi garam tamanin da biyar ka gane magana kamar da bai magana adadin misabin zakka dinari 20 na shari'a shine zakka take kama ka yawan dinari 20 na shari'a shine ke baka yawan garam 85 dinari guda na shari'a a ma'aunin zamani garam hudu ne da inci 25 garam hudu ne yau a tambaye ka nawa ne yawan dinari shari'a ta ce garam hudu da kwata kenan akan haka idan muka ce idan muka ce garam jika hudu yake nawa garam hudu nawa jika jika tamanin nawa ne rubu'in rubu'in garam jika biyar kenan ko kenan jika jika za su kenan rubin dinar kenan jika arba'in da biyar haka da jika arba'in da biyar zaka bada sadaka idan kai garajen zuwa wajen mace tana cikin jini ba ta yi wanka ba shi ne abin da yake cikin wani abu amma idan mutum ya halitta wannan kuwa nasarar salam ya yi ce iya daga cikin kahurce ma alkur'ani kahurci na daga ce halitta wani sai a wani kuma wannan abin sanan ne allah ga kama kuskure wannan ribalar da ta sanar da suna akhtara إن الله رفع أنه متخذ إن الله رفع أنه متخذ أو نسيان مسكر عليه هذا بيان مكان الله أنبت الله بيكام الأمة لا تكسكولي دا منتوا دا بلا كفاوس إن كسكولي بوليس سن سبايا ما يقال يا وتمام تكا كابا ونوك تشاك سامو يا يقال ما جنون جنون بس جنون با تما كاي تغاني ko abu da da abu da zo Allah san kuskure kuma ya san ko mun abu da bai kai wanda da ba akan ba abba da gangan ba nana ne da gangan shine yake laifin da gangan fici da gangan halitta kawurci da gangan kashin sha'awa ta haramun ya aikata shi ne kafara wata kuma ce a nan sarki musulunci ba ɗorawa mata ba kafara shi namijin aka ɗora ma kafara yan wata kin musulunci hatta kafara ta aka ce ta azumi da ake ta azumi ta ga aishi namijin ce mata ko to ko ta azumi ce nassin sunna nan sallallahu alaihi bai tsorawa ba mace kafara ta saduwa da miji yayi da mace a cikin ramadan haramu ne kuma kafara za a yi to wannan kafara ta azumi sattin ce ta ciyarwa ce namijin kadai aka dora ba babu inda manzo Allah dora wa mace tun maganar namijin ne shi aka dora ma yin kafara in azumi sattin ne shi zai in ciyarwa ce shi zai mace ba ta ba da komai illa in ta ba da kai daga ita ma tana bukata ba matsa ba ta yi ta tuba ga Allah lahin da kai kuma azumi ya kare amma ba ta kafara to shi ma wannan na zuwa a cikin abin haile kafara guda ta kama ita mijin zai ba da kafara mata ba ta ba da kafara ta saduwar ko ta wancan azumin ko ta saduwa cikin halin jini mata ba sa ba da namiji kullum zai ba da wannan shi ne a ƙace da kenan ta wannan aka sama ta ka tambaya to shi wani mijiwa in ta bukata sha'awar shi ta'awa ya iya haka su ga ta wasu yawan tambaya ko alaji ba shi mai matsayin shi da farko dai shi malami bai ke kiran magana ni ne maka barwa da ba za a dace a tsira na mijin da ba ta bukata ne ni magana ba sai ko amma lallai idan zai iya cikin mu'amala mu'ashara kyakkyawa idan zai yi biya bukatar kiyashi ba za a kwashe haƙƙi ko tun haƙƙinta ne ya sauke mata sha'awarta kira idan ta bukata ya ki biya mata wannan an san ɓangaren wancan abu da hukumci am na magana ƙin rashin sauki ya wani da ke kai ya lagi amma kalmar tsinuwar wannan namijin matar kaɗa ka mata don dole ka da mutu gaskiya don da aka ce shi wani da ake yin shi idan biyar bukata ba kuma sannan mu akwai bambanci mai hankali ya sa akwai bambancin mace da namiji wajen biyan bukata suna kai ne namiji zai iya wani lokaci ko da iya so ko da namiji da namiji iya so a zuciya amma ka samu biyan bukata ta wata bangaren iya misali an ba ko da zai fito namiji shawa ta kasa shi ta kasa motsi ko da yanzu kan biyan bukata zai iya biyan bukata shi bai iya faɗi mai da mace ba akwai namiji mace da namiji gaskiya Allah sa abin da yake shari'a ta samun take namiji akwai lokacin da ko da iya iya san amma kun fi biya bukatar kai a maza ban iya da gina ko zirki da namiji ba ɗaya mace da mace ba ba ɗaya mace da mace sai akwai bambanci kwarai amma za ka iya biya bukata ba kamata ba ka bar ta cikin halin darura na shi ne bukata to wannan shine abin da yake wannan ruwaya sai ruwaya ta ibn Umar wa ni ibn Umar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshim muttafaqun alayhi wannan wani lokacin bai ba mu dama mai bayanin kanshi magana ta yan karin gashi da yan shashawa ko tatuwaji Allah kai mana ta insha Allah sai mu fara da kanshi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته